ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da jaddada saduwa a wannan lokaci mai albarka domin mu ci gaba da karatu da muke yi a wannan masallaci mai albarka karatunmu yau a littafi na riyadu salihin da kuma littafi na alhikamul ata'iyya muna karatu a riyadu salihin akan babun fi masaili min ad-du'a wato fi masaila min ad-du'a babu da yake bayani a game da wasu matsaloli da suka shafi addu'a da mutum yake yi za mu tashi daga hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar wanda kuma shine hadisi na sayyidina abu umamata imamu nawawi allah shi ƙara masa rahma ƙara masa yadda allah kuma ya amfanar da mu da abun da muke ji na hasken ilimi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an abi umamata radiyallahu anhu قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وقال حديث حسن وأن حديث أنكر وجه لوجه سيدنا أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان الله شكر مسيدا إن أشي ومن صلى الله عليه وسلم أكي مسا تنبيا أكي دشي يا من الله أي الدعاء أسمع wani addu'a ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi sauraronsa ma'ana wani lokaci ne da Allah ta'ala ya fi sauraron bawa idan yana addu'a wani lokaci ne da Allah ta'ala ya fi son karɓan addu'a sama da wasu lokuta wani lokaci ne shi ne manufar tambaya ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa da cewa jawful lailin akhir addu'an da ya fi kowane addu'a sauraro Allah ta'ala zai saurare shi ya kuma amsa shi shine addu'an da za a yi a ƙarshen dare wato sulusul akhiri na dare idan aka kasa dare kashi uku to kashi ɗaya na ƙarshe wannan lokaci babu lokaci da ya fi sa albarka ya fi sa rahma ya fi sa sauraron addu'a ya zo a cikin hadisi na bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ubangiji subhanahu wataala yana shelanta a wannan lokaci ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى zai saukar da rahmarsa mala'ikunsa su sauko a sama ta farko ta duniya sai su shelanta abin da Allah ta'ala ya umurce su da su sauka su faɗa Allah ta'ala yake cewa hal min sa'ilin fa utiyahu su'ula hal min da'in fa astajiba lahu hal min mustaghfirin fa aghfira lahu tambayoyi uku Allah ta'ala yana yi a wannan lokaci tun daga sulisin farko har zo lokacin da alfijiri zai keto Allah ta'ala ke cewa hal min da'in fa astajiba la ya ku bayina shin a cikin ku akwai mai addu'a da zan amsa masa ina yake ne za a amsa masa hal min mustaghfirin fa aghfira lahu har a cikin ku bayina akwai mai neman gafara mai neman istighfari a gafarta maka hal min sa'ilin fa urdiyahu su'ula ya ku bayina akwai mai roƙo na da yake da wata bukata ta musamman in amsa masa ita Allah ta'ala yana ta wannan mala'iku suna ta faɗa har alfijiri yake to saboda haka wannan lokaci lokaci ne mai albarka shi yasa ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam lokacin da suka nemi daga wajensa yayi musu afwa ya yafe musu qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in da suka gane kurin su suka ce ya ku ya baban mu ka yafe mana kurakuran mu laifin da muka yi maka na bakanta maka rai da bata maka rai lalle mu mun yi kuskure sai yace da su menene qala sawfa astaghfiru lakum rabbi sai to kada ku damu da sannu zan roka muku Allah ta'ala gafara bai roka musu Allah ta'ala gafara ba a wannan lokaci a yake da sannu zan yi muku malamai suka ce abin da ya yayi jinkiri ya daga lokacin addu'a zuwa ƙarshen dare a wancan lokaci ne ya daga hannu yake ya Allah ni na yafe wa ƴaƴana kai maka yafe musu Allah ta'ala zai yafe kuna gane abin da nake nufi saboda haka lokacin ƙarshe na cikin dare lokaci ne mai albarka lokaci ne mai rahama ba lokacin da ya fisa sauraro ubangiji subhanahu wataala zai saurari addu'a a ciki sai Allah ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa duburu salawatil maktubat da kuma duk wani addu'an da za a yi bayan salloli farillo duk addu'an da za a yi a bayan kowace sallah babu addu'a kamar ta a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba shi da wata fassara sai wannan wa dubura salawatil maktuba kuma addu'a ne a babin addu'a muke addu'a da Allah ta'ala zai amsa babu ba lokacin da ya kai waɗannan lokuta guda biyu sakiyan can ƙarshen dare da kuma bayan sallah safarilla ana gane abin da nake nufi to addu'a bayan sallah addu'a ne abun sauraro shi yasa Allah ta ya faɗa cikin suratu alam nakra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faragta fansab bi ma'ana idan ka kammala yin sallanka to ka dage ka nace a wajen addu'a wannan kuma shine fassara da yawa daga cikin magabata kuka fassara wa aya fa idza faragta fansab idan ka kammala ibadarka na farilla ka sha wahala ka dage da yin addu'a saboda ka ba wanda zai hana ka addu'a bayan sallah sai wanda baya so maka alkhairi kusa annabi sallallahu alaihi wasallam da wasabai suka kawo masa kara suka ce ya rasul zahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli yusumuna kama nusum wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu adraktumuhu ba zan gaya muku na abin da in kuka faɗa za ku iske su kuma za ku wuce wanda baya yi irin naku sai wanda ya irin naku sai ke tusabbihuna dubura kulli salatin za ku yi tasbihi a bayan kowace sallah talatan wa talatina idan kuka yi tasbihan ku za ku yi zikiran ku za ku yi addu'o sannan za ku yi addu'o wasu suna cewa a bayan sallah ba wai addu'a ana yi ana yin zikiri ne to me babban zikiri da addu'a in ka duba ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzo sallallahu alaihi zaka tarar babu bambanci tsakanin zikiri da addu'a misali kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah kana yin kana yin zikiri ko kana yin addu'a eh kana zikiri ne la ilaha illallah amma kuma kana yin ta Allah ta'ala zai gafarta ma ka lokacin da kake fadan ta kake yin ta kamar kana cewa ya Allah ina kefanta ka cewa babu wani abun bauta bisa ga kankanta sai kai Allah kai ne kadai Allah kai ne kadai kuma Allah ta'ala sai ya baka natijan wannan zikiri kina ya maka kamar kace ya Allah ka gafarta mu ana ganewa saboda haka idan ka aka yi la'akari jewa daga cikin magabata ba su bambanta ba tsakanin zikiri da addu'a ana ganewa addu'a shine zikiri zikiri shine addu'a saboda haka waɗannan lokuta guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ne da aka tambaye shi wani addu'a ne da Allah ta'ala ya fi sauraron sa yace addu'an da za a yi jawful laylil akhir wa dubur salawatil maktubat kuma shi yasa Allah ta'ala ce fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ce fa idza qadaytum as-salata idan kuka kammala yin sallah qada bi ma'ana intaha min ash-shay idan kuka kammala yin sallah salloli maktubat sai ce fadhkurullaha ku ambaci Allah to wannan ambaton ubangiji subhanahu wataala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana a wasu hadisai irin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a bayan kowace sallah kaji ga yana astaghfirullah astaghfirullah guda uku wannan riwaya tabbata to astaghfirullah zikri ne ko addu'a wanda je maka zikiri da kuma addu'a ne ai kace astaghfirullah kana neman menene Allah ka gafarta min baka roki Allah ta'ala gafara ba ai addu'a ne kai a ciki ana gane saboda ko kowane zikiri du'a kowane du'a zikiri ba a bambanta tsakanin zikir da du'a ana gane abin da nake nufi wasu na cewa zikiri shine abin da zaka faɗa wa Allah kana yaba wa ubangi subhanahu wata'ala baka neman wata bukatanka to ba za ka taɓa samun wani addu'a da wannan ma'ana duk wani addu'a ko la ilaha illa ma kayi da ko la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kayi ko astaghfirullah kayi ko salatin annabi kayi ko subhanallah walhamdulillah kayi duk waɗannan sakamakon su shine Allah ya gafarta ma Allah ya baka lafiya ana gane abin da nake ke nufi saboda haka wannan shine addu'a kuma wannan shine zikiri kuma wannan lokuta bayan sallah babu lokacin da ya kai sa albarka ya kai sa sauraro a wajen ubangiji subhanahu wataala imamu tirmidhi shi ya ruwaito wannan hadisi kuma ya ji hadisin ne hasan وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها وأن حديثي سيدنا عبادة بن الصامت الله شكارا من سيدك يشو من صلى الله عليه وسلم يشي ما على الأرض مسلم باب وني مسلمي أدور قسنا da zai roƙi Allah ta'ala wata addu'a, illa a tahullahu iya, Allah ya yi alkawari sai ya amsa masa, amsawa bi mahzal fadli, tsabagen halalansa da rahamarsa ba wai dole bane. kuma yayi alƙawarin haka zai yi shi bi ma'zi fadlihi wa karamihi ba wai jabran bane ana ganewa duk musulmin da yayi addu'a ya bi sharruɗan addu'a da ladibinsa Allah ta'ala sai ya amsa masa ya ba sa wannan bukata da ya nema inji Annabi sallallahu alaihi wasallam aw sarafa anhu min as-su'i ko kuma Allah ta'ala sai ya kawar masa wani bala'i wata mummuna wata musiba a albarkacin wannan addu'ar da ya yi shi kuma ce mun yi sharhin wannan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam malam yad'u bi ismin aw qati'a rahim mutum bai addu'a ba na zunubi bai addu'a ba na sabon Allah wanda ya sa sabon Allah a ciki wannan Allah baya amsawa zai je ya damfari wani ce ya Allah ka taimaka min yin damfari wani ana irin wannan addu'a Allah ba zai amsa masa ba zai je ya zalunci wani ko zai je wani abu na haramun sai reni Allah ya roki Allah ta'ala tawfiqi da taysiri wannan Allah ta'ala ba zai saurari wannan addu'a ba saboda wannan zalunci ne kuma innahu la yuflihu zalimun kuma duk ba muddin bai addu'a da wani abun da zai zo ya sa masa wani ya raba ya raba sa da zumuncin sa da ƴan uwansa da iyayensa da makamantansu abun da zai sa zumunci ya rabu Allah ta'ala baya sauraron wannan addu'a an gane da kyau to فقال رجل من القوم sai wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan bayanin sai yace idan nuksir ya manzon Allah in ji hakan ne falalan addu'a yace to da za mu yawaita addu'a za mu dinga bugawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar ai Allah ya fi komai Allah na Allah ya fi yawa ku yi addu'a ku roki Allah duk abin da zaka roka daga wajen ubangiji subhanahu wataala kana nema Allah ya baka shi wannan gurgurdun aqal naka ne tunaninka ne abinda ranka yake so ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba za ka iya kewaye abin da yake wajen Allah ba ma inda Allah aksar ana gane abin da nake nufi za ka roƙa ne gurgurdan abin da idon ka ta kalla na zinatul duniya gidajenta da yanayenta motocinta abin sakawanta da sauran da sauran abubuwa na abin da idon ka ta kalla wata kila ma cikin abin da ka roƙa abubuwan mafi tsada da kai baka roƙa ba saboda baka gani ba ba kowa yana roƙon abin da ya tsinani ya wanda ya komai tsada a duniya kai kana roƙon Allah kana nema ne kwatankashin abin da idon ka ta kalla abokanka ƴan zamanin ka ƴan ƙasan ka ƴan garin ka suke yayansa sai ka yi sha'awan ka ce Allah wata gari kuma sun fiya nasu haka baka nema irin wannan ba to kuma duk abin da kake nema na duniyan nan ko duniyan nan duk ka neme ta wajen Allah ta'ala baka nemi komai ba to talakan aljanna ba za a ba ta irin duniyan nan irinta irinta so goma ana gane abinda nake nufi yau kawai arzikin yan maiduguri aka baka shi ka isa ko wanda ya sai ja da kai yan borno nan gaba shi abinda suka mallaka tara a baka kai wanda akwai da sai kalle ka ne wanda ka kici mance sosai to yan hada maka da na abuja fa an kara ma kuma da na yan lagos suke cancan to a ce na Najeriya na arzikin Najeriya na duk naka to sai me ba wanda ma ya kai kana gane abin da nake nufi to a ce na duniyan ba to in aljanna talakansu da zai shiga ƙarshe ƙarshe za a ba sa irin duniya irin duniya irin duniya irin duniya sau goma ana gane abin da nake nufi wurin Allah subhanahu wataala ba bayar da komai ba illa kama yanqusul mikhyatu idza uqila al-bahr wadaka Allah subhanahu wataala fadluhu wasi' kisa ana bukatar musulmi ya nake da addu'a ya doge da addu'a kuma ya dinga roƙo daga wajen Allah ta'ala abu da yawa ibn Umar ibn al-Khattab shiga cikin wani tafiya aka tashi ana sallah sai wani ya tashi yana roƙon Allah ta'ala addu'a ya Allah dabba ta ta ta tsufa ya Allah ka bani ka canja min da wata dabba yana roƙon Allah ta'ala kanana kanana abubuwa dabba a ba ta dabba ɗaya ana ganewa sai nan wani ya ɓata rai to wannan wani irin mutum ne baka da buri haka Allah za ka roƙe shi garake ko ko dabbobi karakin a baka dabba ɗaya ana gane abin da nake nufi dan adam ne wanda kake ganin ka tara masa jewa zai kishi yasa zaka nemi kaɗan saboda shi nasa ba so bi ne in ka nemi da yawa bare baka da yawa ba to shi nasa kana ragewa saboda ya baka ragewa din abin da ka rage din ana gane abin da nake nufi shi yasa sabai suka ce idan nuktir za mu jahe da addu'a mu roƙi komai daga wajen Allah ta'ala shi Allahu akbar na abin da yake wajen Allah ta'ala ya fi yawa Allah ta'ala ya bamu daga fuskar sa mai yawa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب sayyidina abdullahi ibn abbas Allah shi kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada idan ya shiga hali na kunci shine alkar hali na damuwa hali na matsi hali na tashin hankali hali na tsoro shine alkar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga wani hali to ga irin abin da yake fada ce la ilaha illa allah alazim alhalim la ilaha illa allah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم قلنا توحيدي أعباج التوحيدي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم النبي صلى الله عليه وسلم yana maimaita wannan kalma wannan addu'a bakinsa idan ya shiga wani hali ransa ne ya baci wani abu ne ya dame shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa ke sai ya tattara al'amura ya azawa Allah ya sarkake ubangiji ta ce la ilaha illa Allah al-azim al-halim babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai kai Allah kadai al-azim mai girma al-halim mai jurewa la ilaha illa Allah rabbul arshil azim babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kai kadai ubangijin al-arshi wanda yafi komai girma a cikin a cikin halittu la ilaha illa Allah rabbus samawati رب الأرض رب العرش الكريم وانا ذكريني كو الدعاء ايه ذكريني وانا أما النبي صلى الله عليه وسلم يا زي سألوك شنده يشيك قوانشي ميكي سو أي مسا ايه ينا سو منيني ayaye masa addu'a ne ko ba addu'a ba ta kowane zikiri addu'a kowane addu'a zikiri ana gane abin da nake nufi kar a ci a bambanta muku tsakanin zikiri da addu'a babu bambanci a tsakanin su wanda yayi zikiri yayi addu'a wanda yayi addu'a yayi zikiri an gane da kyau jama'a jamilun jiddan muttafaqun alayhi saboda haka wannan addu'a la ilaha illallah al-azim al-halim a wata zaka ga akwai taqdim al-azim al-halim al-azim amma al-azim al-halim shine wanda riwayan ta sahiha la ilaha illallah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم إقوى ونن الدعاء ينادي قادة صحيح ya hada tauhidi ga baki daya a cikin sa sallama fawwara wa Allah ta'ala al'amari kuma duk mutumin da ya shiga bala'i ya shiga musiba idan har ya ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan addu'a Allah ta'ala zai yaye masa sai nan Hassan al-Basri a zamanin sa wani sabani ya hada shi da Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi lokacin da Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yana jina jinan kakkashe mutane kashe mutum a wurinsa ba komai ba ya kakkashe mutane da yawa sai ya aika wa alhassan al-basri a kan ya zo masa fadarsa alhassan al yake masa ni malamin lahira ba malamin duniya ba ba zan zo maka fadar ka ba ana gane abin da nake nufi in kuma addini kake so ko ilimi kake so ko fatawa ka ko kake so ka zo min amma ba zan je maka ba to sai alhassan sai alhajjaj ya ɓata rai sai ya faɗa a majalisinsa yace sai in sai na nuna wa alhassan al-basri wani abun da a rayuwarsa ba zai taɓa manta ba ni zai gaya wannan haka sai na lalatar da shi sai ya nemi rundunonin sai zaɓi manya-manya daga cikin sojojinsa da ba su da rama yake ku je ku kawo min shi alhassan al-basri yana cikin majalisi sai sun zo sun shigo masa za su ɗauke shi sai ya ambaci Allah da wannan addu'a la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil wa rabbul arshil karim kafa ɗaya yayi ta aka kama shi aka tafi da shi ana shigowa kowa ya ɗaya da tsammani za a kashe shi amma yana shigowa sai Allah ta ya canja al'amari sai ƙwarjini da haibar alhassan rabu da Allah ta ya zuba masa ta sa alhajjaj yana zane ya tashi yin masa marhaba da zuwa sai ke gaya masa cewa na wayi gari yau ba wanda na tsana a duniya kamar ka na yanke hukunci yau din nan farkon wanda zan zubar da ginin sa kai ne amma wallahi akramaka Allah da na kalle ka sai na ji duniyan nan ba wanda nake so kamar ka sai ka zo ka zauna nan ana gane abin da nake nufi sai Hassan Basri yana zaba a wurin sa sadaqa Rasulullah sai yake masa me ke me yasa kake sadaqa Rasulullah ba hadisi mai na faɗa maka fa nake na ina son kai nake a abin da yasa na karanta wani addu'a ne da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa idan annabi ya shiga kunci ya shiga bala ya shiga musiba sai ya faɗi wannan addu'a sai Allah ya yaye masa na faɗi wannan addu'a Allah sai ya yaye min ka ka kira danka cutar da ni Allah ta'ala sai shin ya al'amari sai san na tuno da manzon Allah da ke sadaka rasulullah ana gane abin da nake nufi saboda haka mu dage ayi kokari wajen haddace wayannan addu'o'i kadan kadan ko da yara haka a koya musu yana da amfani sosai musamman irin zamanin mu da muke cikin sa na bala'i da tashin hankali din nan mu ne mai soki amma sai kaga Allah ta'ala zai yassara maka zai taimaka zai kare ka saboda wannan addu'a babu karamatil awliya wa fadlihim wannan shine babi saboda zamu shiga a cikin sa bayan mun kammala wancan babi wannan babi yana mana bayani a game da karamatul awliya wa fadlihi karamomin waliyan Allah ta'ala da kuma nuna falalan waliyan Allah ta'ala karamat malaman suka ce jam'i ne na karama karama jam'i ne na menene na karama me yake nufi da karama anan shine al'amurul khariqul al'ada bayyana wani abun da a al'adance haka a hankalce baya faruwa baya yiwa amma Allah ta'ala zai bayyana shi a hannun wanda yake so daga cikin bayansa abun da ana gani ya fi ƙarfin kowa amma sai kaga Allah ta'ala zai ba wani a hannunsa ya zama nasa ya zama ma shi ya yi amma ma wasu ba zai yi ba an gane da kyau to wannan ababai akwai ababai guda biyar da Allah ta'ala yana yin su khawariqul adat a al'adance haka ba sa yi wa amma Allah ta'ala yana yin su ga wasu daga cikin bayinsa to waɗannan abubuwa akwai irhaf akwai da abuna na kirki irhafat akwai abin da ana kira shi mu'jizat akwai abin da ana kira shi karamat akwai abin da ana kira shi ihanat ana gane da kyau sannan akwai abin da ana kira shi ma'unat ababe guda biyar Allah ba subhanahu wa ta'ala na bayyana mai irha aka ce irha wato bayyana wasu abubuwa na ban mamaki da ba sa faruwa Allah ta'ala zai yi su gabatarwa ne na zuwan annabi annabi lokacin sa ya kusa ya dawo to sai Allah ta'ala zai sa duniyan ta bayyana wasu abubuwa da da ba a taba ganin su ba da ba a taba fara su ba ba a san cewa abu suna faruwa ba in kana karanta labarin annabi sallallahu alaihi wasallam siransa kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa cewa suka faru ba akwai na rokisra wanda shekaru dubbai wannan wuta a cikin a cikin wata sarautar Isra shekaru dubu wannan wuta ba kashe ta ba ko ba wanda ya sai kashe ta ana ganewa da kyau to a daren da za a haifar ne sallallahu alaihi wasallam sai wuta mutu ta kaɗai akwai beni na sarautar kaisar benin da ana rantse masa baya taɓa abin da zai same shi saboda ƙarfinsa a daren da za a haifar ne sallallahu alaihi wasallam kan ya rushe ku fahimce ne da kyau wannan ana kira shi mene ihaf annabi Musa annabi Isa alaihi salam shi ma kafin wato ainihin a haife shi Allah ta'ala yayi wa mamarsa nana Maryama wasu abubuwa na ban mamaki saboda zuwa ɗanta yana zuwa an gane ma'anar irhab sannan akwai mu'jiza mu'jiza ita ce gagara koyo da Allah ta'ala zai ba wa annabi daga cikin annabawansa sakamakon challenging ta haddin da al'ummar ta suka yi masa in kai annabi ne to Allah ka yi maka kaza in kai annabi ne to kai mana kaza dama za su faɗi abin da suna ganin mustahili ne ya faru to sai kuma Allah ta'ala bai san mustahili ba Allah ta'ala sai ya sa annabin sa abin ya faru saboda bakin su ya rubu sun ji wannan annabi ne ana ganawa da kyau to wannan yana faruwa da annabawa da yawa daga nan ma ga qur'ani Allah ta ya kawo wa larabawa mun da nake fa'atu bi suratin min mithli ku kawo wata sura daga cikin surorin sa ya gagare su larabawa ne a zamanin su lokacin ku ana yayan fasaha da balaga suna da kasuwanni da suke zuwa kawai suna zuba magana su kuka su kawo shi'ir su kawo baitoci su wannan ko wannan wanda ya iya magana ya iya fasaha wancan lokaci ba kamar sa a daidai wannan lokaci Allah ta ya dawo da annabi kuma ya zura Qur'an Arabi ce to ku larabawa ne fa sahabu daga gashi kuna wato alfahari da fasahar ku da balaga ku ga Qur'ani a gaban ku aka ce ku kawo irin sa na al-Baqara lin-nas ba za su iya ba har Allah ta ce qul la in tama'at al-ins wal jinnu sun taru akan su على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا daga bakara zuwa na da hizar sittin ba za ku iya ba to an rage mu kawo surori goma bi ashi suwari min mislihi surori goma kaɗan daga alam karake ba zuwa na ku taro ya ku fusaha ya ku bulaka ku kawo irinsa fasihi balighi murakkab sun kasa ba za su iya ba aka ce to ku kawo aya ɗaya irinsa daga surori goma aka ce sura ɗaya misli ba za su iya ba to kawo aya ɗaya duk sun kasa sun sallama cewa wannan magana na ubangiji ne ba na annabi ba ba za su kawo irinsa ba wannan tahaddi ana ganewa to wannan Allah ta'ala yana ba wa annabi daga cikin annabawansa idan aka yi masa tahaddi kuma lokacin mu'jiza za ta bayyana a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan saboda aka yi challenge nasa ba ba dan saboda aka tambaye shi ba saboda ƙara ɗaukaka shi da darajanta shi waɗannan daga nan babin kuma akwai abubuwa da yawa suka faru da annabi sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbansa ruwa yana kokurwa daga hannunsa ana ganewa abunda yana isan dubban mutane dubban sojoji su sha su yi wanka su yi komai da ruwan da ya kokurwa daga hannunsa daga yatsunsa abinci in dabino kaɗan a kawo mutane sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sa dubban mutane su yi daga cikin wannan abinci kun fahimce ni da kyau to wannan shine ma'anar mu'jiza akwai kuma abin da istidraji istidraji shine wata shine mawani wani abu ne wanda al'adace baya faruwa amma Allah ta'ala zai sa ya faru a hannun wani amma ba dan saboda shi annabi ba ne ko dan saboda shi salihi ba a saboda a kunyatar da shi saboda a kunyatar da shi Allah ya masa istidrajinsa ne da kama shi da wani laifinsa kamar ga abin da zai faru da wanda mai suna shi musaila matarkarda da ya yi da awar shi annabi ne wai shi ma annabi ana so ko masa wahayi sai aka kawo masa wani mutum idonsa tana ciwo ka ce masa karamakala kai mana addu'a ya samu lafiya da ya je tofa masa addu'a sai idan ta ƙara rufuwa gaba ke da abinda da yana kani ba babu ita Allah ya masa dan ya kunyatar da shi a kowace rijiya tana kawo mutane ruwa tana isan mutane to wanda yi kada suka je suka kawo shi karmar Allah a zo a yi a kai mana tofi ruwa ya karu da zai tofa wanda ya tafi gaba ki daya sidraji Allah ya kunyatar da shi kuna gane wanda kai so daga nan kuma sai karama wanda yanzu shine mahaddishan nabadi abinda Allah ta'ala zai yi wa wani daga cikin salihan bayinsa wani daga cikin salihan bayi Allah ta'ala zai yi masa wani abu da a al'adance baya faruwa amma yayi masa shi saboda nuna darajarsa da kamalansa wani ana ce da shi menene karama na wani annabi a na wani wali na wani salihin bawa sannan akwai wani kuma shi ma kamar karama ne amma ƙasa da karama ana ce da ita mu'una ita ba tana faruwa ga musulmi amma da bai hau wasuwa bai zama martaba na walaya ba sai Allah ta'ala ya tura masa wani abu a al'adance baya faruwa amma yau aka yi masa shi saboda ya tuno ya san Allah kana da kyau wannan ma'auna ne al'ada misali wani yana zaune a ƙarƙashin wani katanga babba gini ne wanda in ya faɗa kan mutum mutum zai mutu to sai ya faɗa a kansa ma bai masa komai ko kansa nan bai yi ciwo ba kai ko kayansa irin abarbar ko wani ɗin bai same su ba amma ga shi gini kamar shi a kansa yake ana bukatun baya faruwa ba da taimakon Allah ba aka yi masa saboda ya tuno da Allah fadlullahi ne a gare sa wafi wani gashi motar ta yi accident da shi ta ta kan wannan gabaki ɗayanta motar ta haɗu ta kaskace ta wannan shi a cikinta ne an ɗebe tsammanin masai gashi a cikin lafiyarsa kalau cikin abin da ba yi tsammani shi ma kasa ki hayi alhamdulillah ma'una ne Allah ta'ala ya yi masa an gane da kyau to wannan shine babi da yake gaban mu babu karamatul awliya wa fadlihim babi da yake bayani game da wato ainihin karamomi na waliyan Allah da kuma nuna fadlin sa al-imam subki yayi littafi na musamman da ya ambace shi karamatul auliya kuma ya rubuta littafi mai suna at-tabaqat a cikin sa ya ware babubuka musamman ya bayyana karamomin auliya a cikin tabaqan nashi ya zana waliyai sama da 200 kowane wali ga irin karamansa ga irin karamansa ga irin yadda Allah ta'ala ya masa a bayan sa nan al-Imam an-Nafhani ya rubuta littafi mai suna karamatul auliya juz'i guda biyu ina da littafin sama da waliyan Allah ta'ala dubu da wani abu ya zana su kone bayan da balabarinsa kuma ya nuna irin karaman da Allah ta'ala ya yi masa kasancewa Allah ta'ala yana da bayi ana gane abin da nake nufi baya inkarin karama sai dama mutumin da bai san darajar waliyai ba an fahimce da kyau dan saboda wani in kake masa ga waliyin Allah abu kaza ya faru da shi ke ƙarya ne ga zai iya faru wannan kuna so ku zoli mutane ne to bai karatu ba bai bincike ba ko da imam al-bukhari a cikin littafin sa akwai babu karamatin auliya imam muslim a cikin sahihin sa akwai babu karamatin auliya ga imam an-nawawi riyadu salihin babu karamatin auliya malaman sun yi rubuce rubuce sosai akan karamatul auliya a da shi akwai wannan karamat a yanzu akwai karamat a gobe akwai karamat har zuwa yan kiyama akwai karamat saboda bai zo mana ba cewa walaya za ta zama babu ita to muddin akwai walaya kuma akwai karama an gane da kyau amma kuma ba lalle ba lalle bane kowane waliyi ya zama yana da nasa karama galibi aksar ba su da karama ke sa malamai suka ce al-istiqamatu khairun min alf karama ka zama mustaqimi mai tsoron Allah taqiyi mai bin abin da Allah ta'ala yake so kana tafiya kan daidai ya fi kana abu baka karama mutane su zo su rubu su zazzage su faɗi wani abu kan ana gane abin da nake nufi kuma ta iya mutum yi wa mutum a basa karama amma kuma ba ma so ne ba kamar da za mu karanta a gaba a can an kwanke da ke jama'a insha Allah wannan shine babin mu bari mu tsaya kan wannan tarjuma saboda lokaci ya tafi darasi na gaba insha Allah za mu insha Allah za mu tashi daga wato ayoyi na alqur'ani mai girma kuma mu yi bayani sai mu je cikin hadisai kai tsaye za mu leka alhakamun afadiya